karatun ba ma an sha biyu ma saura أعوذ بالله السبيل العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وعاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قطب الأقبابي فريد داري على الإدلاكي حاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والدفع بجاه رسول الله لا همة شيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعدفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يومنا زمانا 39 a cikin jawahirul ma'ani jiya a ranar juma'a ba mu samu damar yin karatu ba saboda faji an alkhairu akwai abubuwa na alkhairi da ya shigo mana wanda muna fatan ubangiji kuma Allah ya karba ladan da Allah zai ba mu Allah ya ba Allah ya rubuta a cikin mizani na sayyidina rasulullahi Allah muna kamun kafa kuma da manzo Allah cikin abin da wannan bayar Allah ta yi wanda Allah ya karba Allah ka tsare mana kasan garin mu ya zamo mu kasan mu da garin mu da gidajen mu da masoyan mu da abokanan mu da ƴaƴan mu mun ba da kanmu amana wajen ka ya rasulullah ka shigar da mu cikin mun yi tawassuli da wannan ayyukan da Allah ya kawo mana mun yi tawassuli da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kama halin a cikin zama wai zadda ahad baina yadayhi almuhabbata idan mutum ya kira shi masoyi ne yana gaban shau tijani ƙala lahu sai shauƙiyar ya ce man alamatul mahabbati ne alamar soyayya da kace man alamatul mahabbati ko min alamatul mahabbati asai fi ridal mahbubi sai shauƙiyar ya ce maka to ai alamar masoyi shine ya tafi akan abin da yake so Kar ka ce kana son abu kuma ka saba wa ainihin abin da kake so din walu kufu inda amri wa nahyi idan masoyi ya ce ma kaza ka tsaya in ya ce ma ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari wati ba a ƙaulu wa fi'ilahu ka bi abin da ya faɗa da abin da ya aikata wani shi da ƙaunar ƙa'ili fi bahar kamili akwai mai faɗa yana faɗa tasir ila wa anta tazharu hubbahu kana sabawa Allah ka ce kana son sa haza muhalun wannan korare ne fi kiyasi badi'u a cikin kiyasin da ka yi shi ka saba wa Allah ne ka ce kana son Allah tasir ila wa anta tazharu hubbahu haza mahalun fi kiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu da san ka na gaske ne da ka bi shi da ka Allah da kake so innal muhibba liman yuhibbu muti'u innal muhibba shi masoyi liman yuhibbu muti'u yana bin wanda yake so ne wai za zikira lahu ahadin an nafsi amalan salihan idan aka ambaci wani ma'aikaci wanda ya aiki salihan nagari lamahu an zikiri sai ya zarge shi akan ambatansa au arrafahu bima jahila min amrihi ko ya sanar da shi da abin da ya jahilta daga horonsa ba har jalahu da sa'is sai a fitar da shi daga dasisa na zalika al'amalu wato ba aiki ba ganin aikin dasisa ne za ka yi aiki ka ga aiki to dasisa ne in ka yi aiki kar ka ga aiki to shi ne daidai in kai aiki kar ka ga aikin to shine daidai amma in kai aikin ka ga aikin ko ka ga kayi kaza to da sisani shaidan ya shiga eh in ka ga kayi aikin da sisani eh shine ce wai za zakara lahu adun an nafsi amalan salih lamahu an zikiri sai zarge shi daga ambatansa au arrafahu bima jala min amri fa haraj lahu da sa'isa ma'ana ana son aiki kai shi ne la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi amalu la laka wala fika wala minka karkace ni fa nayi kaza kaza kaza kaza a kaiwa sai na Ali bin Abi Talib ya kwatanta wannan da ya faɗa ce Allahu akbar ku bar shi ya kuke yi ah ku bar shi kawai ya ka eh bar shi kawai shi eh eh ai zai ta zuwa ne kuma ce idan ka ga abu haka karka yi zaton kai kai sai sai na aliyu ya ce alhamdulillah yau na yi sallah raka a ɗari sai suka ce misuluka ya aliyu to kalmar da sai sun kenan misuluka ya aliyu yanzu na fila raka a nawa kake yi to akwai za ka faɗi abin ka fita daga cikin dashisar in kai malami ne ko almajirin sufaye amma ba haka wata yi wuya zai yi wuya za ka yi aikin in ba ka fita daga cikin illan ba ba ka san da sisan ba shaidan zai rusa aikin ai sai ya ce kana zaton ni na yi a ni ma'aikata ne da aka aika aka bayyana aikin a jikina shi yasa nake godiya maganan godiya ce to amma kowa ne in ya faɗi in ya aiki yana nuna godiya wa Allah ne ko yana nuna wa mutane su san yayi ne dan shi jarumi ne shi ne da shi sa ba gane ba an gane to kaga la haula wala quwwata illa billahi la haula ba dabara na bane wala quwwata ba ƙarfi na bane illa billahi Allah ne ya sa aikin sufanci kenan shi tace abu yake yi ya dawo da kai ga abin da za ka yi shi wanda zai amfana amma an ka tafi ni na gina masallaci ni na tona rijiya kaza ni na yi kaza ni na yi kaza dama kai kai muna taya kamar nan to shi yasa wani lokaci kamar yadda ya faɗo Muhammad Al-Ghazali shi Muhammad Al-Ghazali ka san da me na gafarta maka ya ce ubangiji na yi saboda karantarwa da na yi ya ce a wannan na sa an yabe ka na yi aikin ya ce na yi maka kaza na yi kaza ya ce na maka kaza ya ce ubangiji to ban san menene ba sai ce ka tuna wata rana kana rubutu ka sa alƙalami cikin tawada ka fito da shi sai kuda ya zo ya sauka sai ka saurare shi sai da ya sha tukunna da shi na maka gafara shi yasa ainihin aiki wanda yake shigar da mutum aljanna manzo Allah yake cewa allati la tulqi ilayhi bala abinda baka san ma kai ba kaga zallan yi saboda Allah kenan shi yasa izala take shan wahala to kai tawassuli da aikinka kaga kaga aikin kai tawassuli da aikinka to yin tawassuli da aiki a kwaɓe wani aiki sallah ko azumi ko aikin alheri ko ka faɗi me naka wanda ka yi an biyo da abin ne ta jikinka kawai don ka yi daraja saboda haka ba kai kai ba Allah ne domin wallahu khalaqakum wama ta'amaluna aikin ku da ku duk Allah ne yayi ba ku bane to abin da ake so kenan in ka samu haka to in kai sufi ne ka ko almajirin sufaye zaka fita daga wa'annan da sa'isu wali ilalu shine ala'ilu don ka fita daga cikin wannan shikenan hatta ya tabayyana lahu har ya gane annahu ma'alulun madakhulun mai illa ne kuma ya shiga la yutrak li adin shay'an yutama da alayhi daga kai kaga aikin shikenan ka zama ma'alulun sannan ka zama madakhulun la yutrak li adin shay'an yutama da alayhi babu wani abu wala amalan yusallid ilai babu wani aikin da zaka dangana gare shi wala halatun ya nasu bihi babu wani hali da zaka ɗebe kewa da shi wala rukunan li shay'in babu karkata ga wani abu illa li fadlillahi sai dai fadala walau la fadlullahi alaina kaga kenan in ka kana ganin ka wani abu ba dan Allah ya yi mana ba ba ma ba dan kai ba a'a ba dan Allah walau la fadalillah alaina shine wa Allah maka ma lam takun wa kana fadlu al fadlu wal minnatu duka suna zuwa ne a wannan bari wa rahmatuhu ka gani wa shafa'atu rasulullahi da ce kan manzo Allah wa yadullu ala Allah bisubati ala Allah yana nuna ta da mutane abokantaka da bayin Allah addalina alallahi wanda sun da su nuna maka Allah aljami'ina alaihi wanda su taru tarar da mutane zuwa ga Allah wal muwasilina ilaihi wanda su tarar da mutum zuwa ga Allah wa yazkuru qawlu ta'ala sai a tuna maka da fadin ubangiji wasbir nafsaka ka kurkurtar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum ga wanda suke ambaton ubangijin su bil gudwati wal ashi safiya da yammaci suwa suke yin wannan su ne wasbir nafsaka wannan ayat ta sauka ne akan ashabus suffa ashabus suffa na zamanin manzo Allah shine malamai suke magana shin wayannan ashabus suffa a jikin su aka ciro sufaye wannan su ne su bilalu mus'abu abu huraira umairu sai na Ali bin Abi Talib Salman al-Farisha su 360 ne wannan wanda manzo Allah yake magana za mutum a cikin su saboda abin da yasa suke sallah a bayan annabi a wannan gurin da annabi yake zuwa yake zama suna kiran shi dukka wurin a cikin masallacin annabi an gina shi a kai kamar haka fili ne haka kamar masallacin mata kamar irin masallacin mu nan tsuguni a babun bayan babu jibril kofan mala'ika jibril yana ta nan gaba shi kuma yana nan to a wannan dukkan a nan ne wajen zama to duk abubuwan da suka ake yi manzala yana sallah duk ina suna zaune a nan ba kuɗi a hannun sun shagala a wajen ambatan Allah ne manzala ya ce mutum ɗaya yana rasuwa a cikin su a karan kula watsi da su ya kai wallahi na sa ka daga ka chalis kawai duk wanda ya kira ga dai shi sai ka amsa sama da talatin yanzu ka mu gama karatun a shi kenan kowa ya gama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rasu ba likafanin za a iya kai shi makabarta idan an jawo rigar da ke jikinsa ya rufe kai to zai tsaraicin zai bayyana haka ake nan naɗe shi a lokacin a yi masa sallah a kai shi makabarta saboda ba su turon zai iya ɗaukar shi to su ake kira su ne wanda mutanen makka mutanen makka suka zo wajen su suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen manzo Allah manufansu manzo Allah ya bar sauraron su ya yi mu'amala da shi shi mu'amala da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin sa yana kan su suna magana da wa'ancan to sai manzo Allah ya koma kan larabawan wa'ancan yan maka kwaɗayinsa za su ko manya ne a sharafu ƙuraishi ne in aka yi magana da su suka amsa to mabiyansu za su bi su shine dalilin da Allah ya ja hankalinsa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furda wayannan ne akan su ne to wayannan su ne sufayen farko in sun tafi akan sufaye ne amma aikin su shi ne irin na sufayen har gobe eh irin aikin su ne irin nacin su ne wa hadisun da hadisin da manzo Allah yake cewa almaru ala dini khalilihi shi mutum yana addinin masoyinsa ne eh haka ne almaru ala dini khalilihi mutum yana addinin abokinsa ne in ka lura yawanci abokanai su suke shiryantar da mutane kuma yawanci abokanai su suke halakar da mutane idan kana da aboki kun shaku sai iya jefa ka izala musamman yana ganin kafi ya fi ka dan gwabi-gwabi ko kana ganin kamar malami ne baka san dan iska bane amma kai kana ganin malami ne to zai iya zai iya halakar da kai da wannan kuma in ka tafi ka tafi kenan sai abin da Allah ya yi za a iya samun kuma mutum ya tafi a wannan ya shigar da mutane za ga wani ba kowa bane amma a cikin abokanai ya ci haske dama ana samun haka to sai ga kuma an yi nasara dan dariƙa ne sai ga shi ma ya ja ka ya haukatar da kai da la ilaha illallah da salatu wa manzo Allah kaga da wannan haukan da wancan wace shi tafi wancan tsaraita ka ake yi tsaf sai a barka an barka da sallah kuma baka iya sallan ba sallah za ce an barka da sallah an barka da wai ka kama qur'ani ba abin da ka sani shi ƙur'ani ba karatun a kukuturo yake bukata ba ha so yake in ka faɗa ka bi in ya hana ka hannu in ya yi umarni ka bi in ba haka ba kuma zai tsine maka na sani gajere na muna kwalejin islamic studies yassa ya zo makaranta tana karatu sai malamin sai yake cewa ulaika alladhina yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wayannan su ne wanda Allah ya tsine musu sai ya ce tsinanu ma suka tsine musu sai ta ce a'a aka na muka lahu ba haka abin yake ba ce ke zan ci miki mutunci yaushe kika tun kina cikin uwarki nake karantarwa ba sani ne yake gaya mun kakan ba mun yi university tare ba eh shine nace nace ai nace kai ba sani wani makaranta ce wallahi makarantar mutanen nace ai kai ka ja ulaika alladhina yal'anuhumullah wanda Allah wa yal'anuhumullah ne to shi nan ma suka tsine musu masu tsinuwa ne suka tsine sai ya sa tsinanu saboda sai ta kan gundarin to irin karatun izala ke akan wannan suka kore ta makaranta eh ta raina malami ya ne gyara akarar makallahu bayan ya zo a guje wa yaqulu yana cewa asalu kullu khairin dukkan alkhairi alkhulqatu mu'amala ne haduwa da wani ne wal luqmatu da cin abinci tare eh asalu kullu khairin ai sai ka hadu da wani yanzu wannan alherin da yazo mana ba haduwa ba inda ba hadu ba wannan alherin zai yi ba zai yi sai dai fito ta wajen wanda Allah ya fitar kuma to sai zama haduwa ne wallu kumatu da cin abinci kul ma shita ka ci duk abin da ka so fa misluhu tu'mal ka gani fa misluhu tu'malu da shi ne za a yi maka za ka yi aiki wa halin ma shita ka yi muhalada da wanda ka so fa misluhu taf'al da shi za ka aikata dai abin da ka aikata ko ci ko aiki kaga ko alheri ko sharri haka abin yake wa man intaba bi zawi sa'adati yas'ati in ka zauna da mai arziki sai kai arziki in ka zauna da matsiyaci kuwa Allah ya kiyaye ai Allah ya kiyaye baya yiwa zaka zauna da zakiru ne baka koyi zikiri ba zaka zaka zauna da masu zagin mutane ne baka koyi zagin ba eh ka abin yake gida biyu ne sai ka auna ka gani wa shakautu yawman su a hali wata rana na kai wa shehu tijjani wato hali na bai mun ba baya mun daidai fa qala yace la tukallimu ni ana fi shay'in min zalika kar ka mun magana yanzu cikin wannan wa fa'al ma amaraka bihi ka aikata abin da zan hore ka da shi wa ashara ala majalis tu radiyallahu anhu yace ka je ka zauna ka zo kawai ka zauna da ni ba na son magana dama shi sufanci wanda ya fi komi muhalada ya zama a ɗabi'atu ta sarƙun ɗaba'iru janasa ai ruwa baya ƙuna amma da ya zauna da mummunan aboki sunan shi wuta ya ce ya ƙona ni da ruwa ruwa na ƙuna ne to me sa ya ƙona ka ya ɗauki ɗabi'an aboki ko ba gama ne ya ce ka zo kawai ba kulsu yana ce ya sai bi ما أفضل هذا النوافل والأذكار منين ما في في cikin nafiloli da azkar wa gairi zalika da wannan wannan aw majalisatul ashiyai ko zama da shiyanai fa qala tibban majalisatul ashiyai aflalu ka zauna da shehinan shi yafi saboda mu'amalan a jikin su zaka gani zaka ga aikin aya ko wanda in ya zauna da bayin Allah ya zauna da su to abinda zai fahimta ai aikin ne zai dinga sariya ne a jikinsa in ya zo yana aiki ka ce wallahi katon wali ne wani kuma ba zai iya rubuta sunan shi ba mujalasa ne dan ko zaman wazifa ku dinga taba junan ku wajen zaman wazifa wajen da'ira kar mutum ya ban karewa shi ba san a kusance shi sha sha ya sha wuya zaman idan mun zauna kamar mu goma ina taba ka kana taba ni to duk wanda ya fi mu haske a cikin to zai dinga yadda ka san shakki haka yake haka yake jiya to shi ne sai ga mutum waɗansu illan kan ma ka zubar baka sani ba hasken wanda ya fi ka ƙarfi a tsoron Allah ya kona abu ya kona domin har ku gama yana yana sarayani ne a cikin al'umma haka yake to shi yasa ake kiyayewa in aka kiyaye amma wannan bankare nan kai mana magana ya ma mazurai kafin a haife ka kai ma kafin a haife ka an haife wasu aiki ba fahimta Allah ke la yu'adilu shay'un babu abin da yake daidai da shi fa jalsatuka bayna yadi waliyin ka zauna gaban wali afdalu min ad-dunya wa ma fiha ya fi rayuwar ya fi duniya da abin da ke cikin ta saboda ba zaman ka ba amfanuwa da zaman ake nufi a nan gaban fale da unaji ya san na'u zabaniya ne ka kira wajen zama ni kuma nan kira zabaniyawa to wajen zama wa za kira mutanen to saboda haka wannan ana nufin amfanin da za ka amfana ya fi duniya da abin da ke cikinta na lima warada saboda abin da ya zo cikin hadisi julus ka bai na yadda wali kadar halbi shatin zaman ka gaban wali kamar yadda za a za a ja nonon tunkiya a tatsi nonon tunkiya ya fi duniya da abin da ke cikinta saboda amfanuwanka domin akwai daga cikin wali haɗa ido da shi kuka yi kawai Allah ya ɗauke maka dukkan bala'i haɗa ido kawai ta kuma ba ma wali ba a cikin waɗansu masu mulki wani kuna haɗa ido da shi to sai je na son ka sai sa kira ka sai ce a bashi ofis ka yi karatu eh na yi karatu sharaɗi kenan sai a ce a bashi kaza a buɗe musa ko ba yi kuma baya yiwa to haka wadiyin Allah ma haka wadiyin Allah to da yawa su mutane abin da suke kasa ganewa sun fi yarda da sun yarda da zawahiru su yarda da bawaɗin al'umuri ba kuma haka abin yake shi yasa sufanci tuwon ba wani mutumin da ya sai kare ka wallahi komin jahilcin ka kai dai kawai in dai ba za ka iya fitar wa mutum ya gane su suka biyo lokaci ɗaya ba ne to a nan ne za a yi in aka yi aka yi sai a yi ta malamin gwadagora ya ce wa'in ma nassan wa'in ma nausa eh kun baka nasu kun baka naushi eh in ya faɗa ka ki gani na ce to kawai da ku da alhaji ya mai tarbi da shi da sabayi lai idris lokacin alhaji rabiu mai eh mai kayan keke lokacin yana tangaran a nan new market to in aka zo aka buga aka buga aka buga ranar sai ya zo sai ka hujjansa sai ka da alhaji haya a cikin shagon alhaji haya alhaji haya mai carbi eh sai ce ya ce ma zama ila ya ce ma da alhaji ya ce sama'ila idris ya ce ya ce wallahi tallahi ba za ka fita daga ran ba za mu dambe ya ce subhanallahi ya ce wallahi sai mun yi fada eh ya ce subhanallahi ya ce wallahi sai mun yi faɗa kawai za mu yi dambe to daga ranar shi ne dalilin da zamani dalilin da sake shiga eh cikin shago ai dama shago shago dama yake yi ai ai ko har nan makin ma shago shago ne shine dalilin zaman su da sa'alan wasalan ai su kuma abin da ya hada su akan zakka da ya fito da zai fitar da zakka sai shi Alhaji Ibrahim shi samar ran wai su ne tanimu yawa shi ne kasan mai kudin sosai sosai alhaji bayan sai ce baba garko ta akar makallawo yanzu duk mutanen nan da suke tare da kai ka dinga hana su zakka a dinga tara a ba mutum ɗaya shi kadai ce haka ne ba wallahi za mu yi gaba za mu yi gaba da ba an sama inda ya zo ya ce a tara zakka a bashi sai ce akar makallar akwai waɗansu wanda ya ce ni za ma cin mutunci ni za ma cin mutunci a shi ne fitarsa da ya ki daga wannan lokacin shi ma bai sake zuwa nan gudun ba kai an buga ta ba a garin nan to irin wannan daga nan ya ce Allah ya raba mu da rakai to dama wanda suke kusa da su an hana su kuma zakka wanda da kuma kowa ana bashi su suka yi cancanta a lokacin fa mutum fa ya mutu ya bar miliyan saba'in ne Allah. Wallahi tallahi. Samai da Idris miliyan saba'in ya mutu ya bari. A'a yan amiriyan banki ga kana magana miliyan ɗari hudu wannan na Kaduna ne nan wasan shi wanda aka harbe ne. Jafar ne bar miliyan ɗari hudu. eh ai malam kasuwanci ne su ɗan dakon giwa mai fushi da fushin wani su ne talakawa eh masu fushi da fushin wani su ne talakawa amma manyan ai kasuwanci ne Allah ya kiyaye wala shakka anna mujalisatahu babu kofanto zama da bayin Allah radiyallahu anhu tiryaqun mujarrabun tiryaku mujarrabun lil amradi alkalbiya zama da sufaye kaman magwada ne tiryaku mujarrabun wanda kaman a ce tofi ne wanda aka jarabta shi eh in ka zauna da su to zaka warke daga ciwon zuciya wani ilalin nafsaniya kuma illa ta nafsu tana fita wa kamtu wa rajulana wa lijarina amradul ma'nawiyya da yawa ana bijirantar mana da waɗansu mu irin rashin lafiya na ma'anawiya wata tara kama alil kalbi zulmatun radiya sai ta hauhawa ta zauna cikin zuciya ta zama duhu mai halakarwa fatan jalibin mujalisati kana zama da wali sai ga an yaye maka sai ka yi kokarin inkarin abu baka yadda da kaza ba baka yadda da kaza ba baka yadda da kaza ba ana zama da wani bawan Allah yana faɗan abu sai ka ga to to mun fa haka ne to ai kaza ma yi kama da kaza kaza ma yi kama da kaza kaza ma yi kama da kaza sai ga ya jaddane duk abin da da ya kare ta sai ga ni lokaci daya haka abin yake walhamdulillah haqqa hamdihi godiya ta tabbata ubangiji cikakken godiya wa kama yan bagili jalali kamar da ya kamata da jalalan salahu si sana alaihi ba na iya kiyaye yabo gare shi wa yuqalu fil ma'ana ana faɗa cikin ma'ana an nazaru cin naƙi istiƙamatun ka kalli a taƙi ne naƙi yasa duka na naƙi ne yawwa to in ka bai shi annaki din ma tsarkakeke ne a tuƙi mai tsoron Allah to ko ne tsarkaka ai tsoron Allah naƙiyin taƙiyin ne ai au ko shi shi yasa ya zamo naƙi eh annazaru fi taqi istiqamatu ka kalli mai tsoron Allah yana sa ka samun istiqama istiqama hawa uku ne akwai ami akwai hashi akwai hasul hashi shine ittaqullaha masalatu ittaqullaha haqqa tuqatihi wannan ba wanda yake iya bada wannan haƙin in ban in ban da Annabi Muhammad babu to amma tunda akwai shi dole a faɗe shi saboda haka idan ka wuce na ami ka shiga na hasi to wancan hanyar ka kama ai kike son tafiya ko da baka zo mutum ka kama eh eh ai ubangiji yana cewa wa may kharaj min baitihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma adrakahu al-maut faqad waqa ajruhu ala allahi ai waqiya da ta faru ai akwai wani jasimin mai jiki ne daga cikin larabawa saboda tsoron wanda bai fita wanda ya fita a wanda bai fita a maka ba har mutuwa ta same shi kuma ya yarda da annabi muhammadu to an yi kansil ɗin garin gabaki ɗaya kowa ya zama ɗan wuta an yi kansil tun da annabi ya fita shine dama rahama to ya fita to garin an mai da shi kaman kaman Abuja da Lagos ka ce dole ka kai Abuja Lagos shine headquarters capital bayan baban gida ya fita da minti goma ya ce ya yi cancel sai ka ce baka yarda ba san shine kaci ya yiwu to tunda manzo Allah ya fita daga Madina sai Allah ya fita daga Makka zai koma Madina sai Allah ya ce daga yau duk wanda ya fita daga makka duk wanda bai fita daga makka ba yana da iko in ya mutu dan wuta ne an yi kansu saboda ne saboda babu annabin rahama a garin Allah ma ya ce na bi shi ofis din ya tashi ga baki daya ya koma can wa man ya kharuj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi to wayin da su iya suka iya wanda ba su iya ba wanda ba ba wanda su muke su ga rauni illa almustaqabina min ar-rijali kana wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una al-khuruj su wa'annan gabaki da su hukuncin su daban ne saboda suna suna badin al-ma'ajira ne suna babin ma'ajira ne to wanda yake zai iya ya tashi zai fita ga nauyi ga rashin lafiya ana tafiya da shi bai isa madinan ba sai ya mutu shi ne kafiran maka suke ta dariya suna ta dariya sai sai shi ma ya zama dan wutan irin kenan shi ne suke faɗa shi ne dalilin da Allah ya faɗi wannan nasu wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi summa adrakahu al-maut faqad waqa ajruhu ila Allah saboda ka ya shiga ya tsira eh duk lokacin da ka kama aikin alheri to ai ka shiga eh ka shiga Allah Allah ya sa mu dace na'am wa fil mahsusi karamatun wanda aka kebance shi da taqiya akwai karama wa min rahmatillahi bi abdihi wa inayatihi daga raman Allah da bawansa da bayansa da inayansa an yasar lahu qalbun zai sahare masa zuciya mahsusun kebancece min ahli wilayatihi daga ma'abutan walittakarsa wai kalu ana cewa kullun nasu yuhibbul makhsus kowane mutum yana son abin da yake mai kyau ke bancacce wal hikmatu hikima an yuhibbaka al makhsus kullun nasu yuhibbul makhsus dukkan mutum yana son abin da yake ke bancacce amma wal hikmatu hikima an yuhibbaka al mahsus shi abin da yake ke bancacce ya soka wa man lam yalqa sahibul basirati duk wanda bai gamu da ma'abucin basira ba lan tutalu basiratun gaskiya ba za ku dan ba za ku dan masa idan sa ba idan ka zauna Allah mun gode muna yawan magana ce zaman mu da shehi dan mutum yana da shekara tamanin na rantsi da Allah ba ma shakkansa a irin tunaninsa da fahimtarsa casa'in saboda ba za ka ga abin da bai kai ya dame masa ba sai ga ya dame ga yadda cire kaza cire kaza shi kenan abin zai wuce amma wallahi sai a yi ta dambe abin bai gyaru ba saboda bai zauna da ahalul basirati ba saboda haka ba zai samu wannan basiran ba amma zama da su yana buɗa mutum shi kuma ya gane abubuwa masu yawa Allah ya ganar da mu albarkar sai na rasulullahi na walaisu shahuka bai zamo shayinka ba man ta ja'ala bainaka wa bainahu adan da lisanika dan na dan ka zo ka karba dariƙa da izin shawt zan baka dariƙa da izin shawt jallazin safe lazimin al'asar wazifa da zikirin jima'a Allah kana maka wannan ba shine shehinka ba wata ta kidu mashiyatu kai itikadin shehinka ne bijana bika a gefenka innama shehuka waye shehinka wanda ya maka talqini shine shehinka shau da ne ta innama shehuka man jazabaka bi qalbihi wanda zuciyarsa ta ja ka zuwa ga Allah shine shehinka zuciyarsa ta ja ka ɗabi'arsa da komi da komi ya ja ka zuwa ga Allah faɗan baki ba shine shehanta ba a'a aikin da zai canza zuciyarka ka dawo abin da ake bukata shine shehin ba maganar baki ba amma sunansa a zahiri shehin ka amma a wajen Allah na gaiban shine wa kaza bi jami'in bika wanda ya riko da dukkan hankalinka wani fa aska bi nazaratu wanda in ka kalle shi zaka samu natsuwa cikin abubuwan da kake kai eh to shine shehin ka wa hadat himmatu himmansa kuma ya kewaye ka wa yuhadibu kullu wahidin ala qadari fahmi kowa zai magana ne gwargwadon fahimtar sa wa ala hasbi ilmihi gwargwadon yawan ilimin sa wa ma yaliku min hali gwargwadon abin da ya rata da halin sa wa yan bagile amsali ya kamata da misalin sa ويهادب الجاهل بالتعلم جاهلي كي مسا مغانا دا نيمان علمي والعالم شي مالمي كي مسا مغانا بالعمل هي ايكي دا علمي وظلم معصيتي شي كو مي سابان الله كي مسا مغانا بالتوبة يتوبا وذطاعة شي كو مي بين الله بأدب النظر إليها كري كالي ايكنسا وبالرجاء رحمة الله فيها ƙauna rahamar Allah na cikin ƙauna. Na haɗa karatuttuka. Shi yasa ba a fahimta ba, da barin koma baya-baya. Kowane mutum haɗibun nasa ala ƙadari ukulihim shi ne hadisin ya fasaranta. To, warga za hadisin ya nuna maka, haɗibun nas ala ƙadari ukulihim, ka yi magana da mutane gwargwadon hankalinsu. wai wa haɗin kullu ainihin ala ƙadari fahimi kowane mutum ka yi magana da shi daidai fahimtarsa wa ala hasbi ilmihi daidai iliminsa wai ma ya liƙo min halihi abin da ya race da irin halin da yake wayan bagile a misali to ya kamata daga nan ka gane wa yuhadibul jahilu jahili abin da zaka gaya masa bi ta'allimi a nemi ilimi haka da ka gaya wa jahili abin da gaya masa kenan ya gane in ka ƙara mar ka jefa cikin wahala ce a nema ilimi ka gani wal alimu shi ko malami abin da aka gaya masa bil amali yayi aiki da ilimin yayi aiki da ilimin kaga yana gaban jahili ai to saboda haka shi kujeransa maganar da ka yi da shi da ilimi za ka yi wazal ma'asiyati shi kuma mai saban Allah karkamar magana da yi aiki da ilimi cewa za ka yi a yawaita tuba a yawaita tuba wajen Allah a yawaita tuba abinda za ka shagalantar da shi kenan wannan da'ati mai yawan bin Allah azumi shine sallah shine zakka shine shiga masallaci da kaza da kaza bi adamin nazari ilaiha kar ya kalli aikin ne zai kai shi shine la haula wala quwwatin nan farkon karatun da muka fara kar ka jalla laka wala minka wala ilaika to shine wanda ya shagalanta da mu zai ce in za ka roƙi Allah da aikinka to ka roƙi Allah da aikinka hadisin da yake magana yana magana ne da wanda suka isa a wajen Allah kai ka fahimta da kai yake magana ko da wancan da jahili yake magana ko da malami ko da mai sabo ko da mai jin Allah kuma magana ɗaya ce amma ai magana manzo Allah an yi ce jawabin kalimi to da ake magana to kaga anan abin da zai kaga abin da zai baka ka fahimta anan sai ka koma ka tace sai an fitar maka wannan fa shi fa ba magana ilimi ne ya dame shi ma tukunna bai ma fara ba to shagalantar da shi da ilimi wannan kuma ya yi ilimi to ba ka fara samun ilimi to a ganka kana aiki da shi shi ko imamu Muhammad al-Ghazali yake cewa law sakata al-jahilu laqalla al-khilaf law sakata al-jahilu laqalla al-khilaf da jahilai sun kama baki sun yi gum to sabanin da ke cikin mutane da ba zai yi ba da babu mai da ba yawa to wanda bai sani ba ne ke zuwa ke amsa abin da bai sani ba ya nace tsaya a kai to ta yaya an fahimta yanzu ko to haka abubuwan suke wa bin raja'i rahmatullahi fihi kauna ramar Allah take ciki kauna in kana kaunan abu to raman Allah na fadawa cikin kauna ne shi kuma wa yu'ajjibuhu al-mushfaq min isyanihi mai tausasawa mamakin mai tausasawa min isyanihi daga sabansa wa yarqu lahu wa yahinnu alaihi ya sirarantar da abin kuma ya tausasa masa na sha faɗa idan wani kunna wutan ɓacin rai aka zo gaban shi ya faɗa aka yi faɗa aka yi faɗa sai ya ce haba ba wani ne ma kaza ba ya ce ya ce ba za ka yi haƙuri ba ba ka san yana da jinnu ba eh to kaga ya ruku lahu kenan sai shirar turma kai bala'in ka ɗauke shi ya kai tudun abin nan sai ka ji ya ce to ba ka san yana da aljani ba in mutum ko yana da aljani dan ya maka haka wani abin mamaki ne to sai ka ga da yadda ka kumbura sai a sauru to wai hinnu alai sa ta sun ta ce kai kaza kai kaza kai kaza mushrikun kenan to haka shi hanta ya kamata a yi in baka samu haka ba duk wanda ya tashi da abubuwanka ya kamata ya gaskiya bai kyauta ba ka kumbura shi ai wani sai da sai duka sai da an raina masa wayo to ni kuma abin nan ke ta'aunawa duk da can Allah ji karrai sadu ta san daga cewa wannan rainin arziki ne an raina daga wannan lokacin ko taya ne sabi ba zai sayar maka ba eh ya ce an raina shi to wannan da shi da sani na malam umaru sani namu mai rasuwa furola kai ne fa ka zo sai ka wajen kwasu malam umaru kenan sani wannan tayar ta ya ce naira bakwai ne za ka saya ka saya ba za ka saya ba ka bar shi shi ne ba mai sayarwa wancan kuma kwastoma ne kuma duk duniya za a haɗin ka zo tambaya zai ce wannan abin nawa ne zai ce kaza ne in za ka saya ka saya ba ka saya ba ka bar shi ka ga wannan ba fuskan kasuwanci ya to kullum sai ce malam daga magana sai tafiye ba ka guri ka bata man rai sai tafiye ba ka guri to in mutum ya zo da irin wannan in masu irin haka ne saukar da su daga fushinsu yana da wahala sai ka gane duk mutumin da akwai magana ce an raina shi an gaba da arziki yasa ake mar haka to in baka bi a hankali ba maimakon ka gyara ƙara wargaza abin da kai duk har gobe na auna wallahi duk mutumin da kuyi magana da shi ya ce dan an gaba ne da shi ne to katin ka haƙurƙurtar da shi ya yarda tashin hankali dan to- jonin bala'i ya ma kai mu'amalar da za ka yi da shi daban shi ebo masifar da ya yi daban kana ƙoƙarin ka warware wancan ne ko ka warware wannan to irin wayannan kuma da yawa suna cikin mutane suna cikin mutane Eh, to yana yana da kyau dole mutum ya sani wa yadullu ala allahi bi kulli halin ya nuna wa mutum Allah ta kowane hali wa fi kulli halin a cikin kowane hali kuma wa fi kullin min at-ta'ati wal ma'asiyati dilalatun ala allahi bin Allah da sabon Allah duk akwai nuna Allah a ciki bin Allah yana nuna maka Allah sabon Allah yana nuna maka Allah ya za mu gane eh kaga ba dan kafiri ba ba dan mai sabon Allah ba da kai za ka ɗauki nauyin mashayin giyan nan da kake zagi ba dan shi ba kai ne haka ne sunaye biyu ne dole da bin Allah ne da sabon sa ko ba haka bane dole kuma sai an yi dole sai an yi tunda aka fara tunda aka fara yin zina ba taɓa fasawa ko da kamar kyaftawan ido ba wannan yana sauka akan wannan wani yana hawa haka wannan ma wajen bin Allah wani yana assalamu alaikum wani lokacin ya fara babu zarfatar wanda aka ja- aka jona shi yasa in aka jona ka sanan ka dawo ta nan ka dawo ta nan shi yasa shi dan adam shi yasa muke ga- mala'iku ba su kai mu ba ai saboda ai ba ai wannan yawon da su ba su a ɗaya ne aka yi su na bin Allah zalla ko kuma an yi mu zaka zamo dan iska kuma zaka ji Allah to duk lokacin da mai saban Allah yana saban Allah zai ce ka gan shi dan iska mun yi mun yi ya bari ya kasa sai ya yi ya barin kai ka koma ka ci gaba ashe ka ga ba wanda bai nuna maka Allah ne ke aikin ba ko ba haka bane eh haka haka abun yake wa fi kullin min da'atin wa ma'asiyatin dilalatun ala Allah dukkanin Allah ne idan ka ga kana bin Allah sai ka gode wa Allah idan ka ga kana sabon Allah sai ka nemi gafaran Allah eh in ka ga shi yasa suka cewa azambu shu'umun shi zunubi shu'umi ne idan ka ma- ka tsaya ka dinga maganganu a kai tsarab sai ka zanka kawo kai da kai ake ake ta wasan kura da kai kai kuma kai ka fara tsokana kai ka fara Allah ke yi fa da'atu du'a ila shukrillahi ka gani ko shi bin Allah yana kira mutane zuwa ga godiya wa Allah wal ma'asiyatu shi kuma sabon Allah sarjau ila taubati tana jan mutum zuwa ga tuba ila Allah zuwa ga Allah wa ni'imatu wa niqimatu kadhalika da ni'ima da bala'i su ma haka ne da ni'ima da bala'i su ma haka ne hadi tafrahuka bi maulaka wannan zai faranta maka rai don samun ubangijinka wal ukhra dayan kuma tarfa'u biha ilayhi shakawaka zaka kai kara zuwa ga Allah duk lokacin da ka samu lafiya me kake gani ya ce ya ce ai yau gidan wani ana duniya gidan nan dai da aka yi da aka yi maka aihuwa ko kai amarya ai farin ciki kake to gidan nan da aka yi mutuwan nan ma wa- farin cikin da kai na nan to shine bakin cikin can wannan bakin cikin ko zai transfer ta ran yana cikin gidanka ne farin cikin wannan gidan shi ma zai transfer yana wancan gida ne saboda haka an-ni'matu wa nikmatu kullu ma dal kilahuma dalun ila ila Allah duk suna nuna maka Allah ne. eh duk suna nuna wa mutum Allah ne wa wa yuzkaru qawluhum radiyallahu anhu ana ambatan maganarsu mallan ya kabal Allah bi sawabigil imtinani duk wanda bai karbi Allah da bala'o'i da aka tura masa ba sai kai laili salatin lil imtihani eh idan aka ce maka gashi imtina na farko mallan ya kabal Allah bi sawabigil imtinan idan mutum bai karbi kyautan da Allah ya turo masa ba sai ka yi laifin salatul imtihan sai a koro masa jarabawa eh sai a koro masa jarabawa eh jarabawan sai gani ai kaga idan kana cikin abubuwa na alhairi ko abubuwa suna samun kana alhairai suna zuwa maka suna zuwa maka kana cikin yin su to ka kasa godiya ka yi tuntube sai a jeho maka bala'i ciki ya sai a jeho maka bala'i ciki ko ka yi magana yaya ka ce wallahi baka da shi kuma kana da shi ka ce wallahi baka da shi me na wallewa har kana wallahi babu laifi sai a turo ɓarawo ya ɗauke ko a haɗa ka faɗa da matanka ta ɗauke ka zo ka ce an nan fa na aje to ai shigo nan ai saba na yi kana guri salatul imtihani kenan anniki mako wani ya mutu wani ya sa auren ma ya mutu daga baya kuma a zuwa ce an ga kuɗin ce an ga kuɗin sai yaya kuma kai gari saki ka ce a dawo da ita ta ce wallahi ba za ta dawo ba eh ka zo kana durkuso kana kamun kafa a ce ba za ta dawo ba wannan dukkan da baki dai haka abubuwan su shi dan adam haka yake sufanci ne yake warware dukkan irin wannan mashakilu idan mutum bai ga ta yaya mutumin da bai irin wannan karatu wai zai ce wai sufanci kawai ya bige shi ya ce haramun ne ko ƙarya ne ta ina to Allah ke yi wa yajidul kalam ana kyautata magana fi hadhihi uslubi jiddan a cikin wannan uslubi matuƙa wa yatafannanu ana fito da fannoni fi dilalatin ala Allah taminan a cikin nuna nuni zuwa ga Allah fanni fanni wa yatluwan fi hatluwanan wannan yana bin wannan wa yubayyana fiya kayfiyatu tara'iq a nan ne ake bayyana maka hanyoyi na daban-daban wa afiyatul haqa'iqi abubuwan da suke koyayyu kuma fita maka da su tiri fataratan wani lokaci ya ci hannun haisu ardiyati za su zo ta gurin da ka sani wataratan wani lokaci min haisu sama fataratan ya ci hannun haisu ardiyatin za su zo maka ta wani lokaci ta ƙasa wataratan wani lokaci min haisu samawiyatin za su zo maka ta sama haka ويوضع في طريق الجذب والسلوك لآلهة محامه kuma za a bayyana maka cikin jazba da suluki ga ma'abutansu su gane dajin da aka kekketa eh a ce an wuce daji kaza an wuce daji kaza tukunna a da duniya na zaune lafiya akwai wani akwai wani guri na in da ka je ɗorawan babuje ana cewa kure bancan ka ko? kura kamfe me yasa aka ambace shi haka saboda yan fashi ne yan fashi ne in ka zo gurin duk sirrinka sai ya warga za ka saboda tambaya sai namijin jarumi ne zai iya tsallake gurin. Tama an kai ka zo aka ce kula kamfe yanzu a yaran yanzu sai na za a fara. To balle a yi dogon karatu. Kun ga bazu na faɗa muku, kun ga Ibrahim wannan, kun ga shiga shira bayan abokinmu ne, tare muka tashi. A gidansa akwai wakiya da ta faru, mahaifinsa a nan asibitin maternity ko kaman ji? a ya kamata kamanta a ya kamata kamanta ya kamata an aihu gidansu sai aka sace ɗan aka haɗa baki da ma'aikaciyar asibitin aka nemi ɗan aka rasa abin mamaki sai baban sai koma gida sai ya yi shirinsa sai fito da carbi da ƙur'ani mai gafaka ya fito ya zo takin aiwuwar matanisin ya rike carbin in ya hangi wannan gurin ya hangi wannan gurin yana ta shi a tsakani ai ba kai wa ɗaya ba ka dawo da yara yanzu shekara nawa shekara talatin da nawa dan Allah iya wannan ba yi tallar musulunci ba me ya nuna muna da abin da za mu iya ba roƙo ba wani abu ku je amma in ya taka sai ja ta bi ga qur'an ga qur'ani gaba ka wanda za ku babu to shine kula kante duk duniyar musulunci tana amfani da haka ana sani kuma da Qur'anin nan dai wannan addinin da shi ake me yasa yanzu baya tasiri ka na ba ki kyautar naira ɗari biyar wallahi zala ce ita ta fitar da wannan haifar musuluncin wallahi tallahi ita ta fitar da wannan haifar gashi Allah ya sake gaskata mu wannan kiran sallah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to haka abubuwa suke gudana kaga ƙasa da sama za su zo me zai nuna maka mahamihin gurin da aka kirketa aka wuce abin tukunna fa yuja'u taratan tasrihan wata ran abin ya zo maka a bayyane wata ratan talwihan wani ayi maka walƙiyan fahimta ويجد في كلامه ذلك ما لا تدركه العقول ذاك ga mutum ya faɗa maka wani magana da hankali ba zai iya kamawa ba wala tajid bin nuqulu kuma masu fitowa da shi a littafi ba su zo gurin ba majalisahu fi zalika riyadun zama da irin masu wannan ilimin to horewan zuciya ne muzihiratun mai kayantarwa kullu majalisin kowace mazauni wa ma yuttafaqu fihi da abin da aka yi ittifaki a kai bi hasaba hukumar lokaci gwargwadon hukuncin zamani wa ma yabta'ahu Allahu lahu da abin da Allah zai buɗa masa wa ala yadayhi da hannayensa min arzaqil hadirina daga arzikin wa'inda suke gurin wa rubbama zai yukarriru fil majlis al wahidi zai maimaita wannan abun a mazauni daya min zalika daga wannan anwa'an munawwa'atan nau'i daban-daban wa mu'arifun wa asrarun in ya fito maka ya ce shi ne hanya kaza in ka ji hanya kaza ma shi ne kaza in ka ji hanya kaza shi ne kaza gwargwadon ma'arifanka gwargwadon yakininka gwargwadon istikamanka zai nuna maka abubuwan yadda yake wata skiratun ya tunatar da kai wa itibaran ya fassaranta maka wa hamala ala shikurin wasdibaran sai ya ɗauke ka ya sanya ka cikin godiya da haƙuri wasu kutan da shiru ta ta majarul aqdari idan abu ya gudana ka ja ka yi shiru maqadirul ilahi kenan Allahumma ya ladi fa as'aluka lutufa fina kun san ina cewa a dinga lura da wannan addu'a ina yawan fada ina yawan fada da yawa waɗansu sun kama wasu ba su kama ba ka ɗauke shi ka dinga karanta shi ɗari uku da goma sha uku Allahumma ya ladifa as'aluka lutufa fi ma jara bil maqajiru wallahi sai bala'i ya zo maka kai dariya wallahi ba za ka ji nauyin sa ba ko tsarfata ai wanda wani bala'i in ya zo mutum baka isa ka tsaya da kafanka ba wallahi sai dai a zaune dama billahi lazi kana tsaye tangaran shine ai law arafa al-insanu marrahmanu yalqa shurur bahika al-insana saboda wannan lokacin da bala'in zai zo maka ai gwaji ne jarabawa ne na Allah an-nikmatu wan ni'matu to shi in nikima zai zo ai nauyi yake zuwa da shi kamar sandan dukan karfe ne haka za a buga maka yanzu mai gyaran mai gyaran karaya ko kallon idan kai na yi ne ya kama kai mun murɗe kai ko kada ne shi da iwu ya ce a danne ka kar faɗa ido da shi ma dan kare ido dan kuma gashi Allah ne turo shi kuma ba za ka zauna lafiya ba kaga jalala ne jamala shi a gurinsa a lokacin zai samu kuɗi kaga jamali kenan yana gamawa yana wankewa kana ihun ka yana cewa Allah ya karo eh irinka eh Allah ya karo irinka dan zai iya ce maka kwana biyu ba kasuwa me kasuwan wani bai kare ba waɗansu ma a cikin ma'aiwata sana'a akwai abubuwan da suke haɗawa in an kwan biyu ba a kare ba su jefa shi akan hanya an ka tsallaka sai ka kare wallahi saboda a kawo to kaga an niki matu majalisi ɗaya ne za ka yi ta gane abubuwa wanda in baka san hakan ba baka san Allah ba baka san Allah ba ana gama ya ce to kaji nawa ka zo da su guda nawa ne ce a yanke su kwana biyu ba ciwa ya ci kuma duk yara a rarraba na su kuma gidan an samu fatahi da karewan wani duk wanda kudin sai ya faɗi a ƙasa kan ba gumi yake ba shi wanda ya tsuntuwa ba ba murna yake ba ta haka ne ai wanne ne ba Allah ne ya nuna abun ba wannan yana gumi da ya yi dariya yanzu kuma yana kuka wance yana gumi ya sa Allah yake cewa huwa allazi haka wa abka shine mai sa kuka mai sa dariya Allah ka sanar da mu ma'arifa yana da kyau wa hamadun alal amali ya ɗauki mutum zuwa ga aiki wa tarkul amali da barin guri wa tarjib wa tarhib ya kwaɗayin tarko ya tsoratar wa taqrib wa tahdid ya kusantar ya soyantar wa tafshir wa tahzir ya yi bishara kuma ya tsoratar kullu zalika duk wannan mimma ya jari fi mahafilin wahidin duk yana gudana ne a waje daya sai a kusa nuna kullu min alhadiri na nasibahu duk wanda ya zo sai ko yanzu a nan aya ko wanda yake cikin bala'i ne yanzu a zaman mu nan ba ni zaman mu nan ba ba kowa rahama ce ta kawo shi ba wani yana cikin daidai ne wani kuma ba daidai ba ko zaman mu nan haka kuma abin yake kuma duk masallacin duniya haka ne duk kasuwan duniya haka ne duk tafiya kan hanya haka ne eh wannan yana neman ya fita daga cikin wani bala'i ne wannan kuma yana kokarin ya shiga wani abu ne wannan yana kokarin shiga ne wannan kuma yana kokarin ya fita ne haka Allah ke huwa kullu yadin huwa fi sha'ani eh Allah ka sanar da mu Allah Na'am, wayan tafa bi kullum kowa zai zai amfana shi ala kadari hali a gwargwadon halinsa wa qari gulabu alaihi fi majalisin wahidin ana yin rinjaye a majalisi guda daya nau'un wahidin a samu ɗaya ma wata rana wata jiduhu za ka same shi idan ta kallama idan zai magana fi bal min abawabi dilalati daga kofa daga kofa na sanarwa amanta a fiha jiddan zai ji yadda mutane daɗi kwarai wa wasan fi almajal zai ba su mafita da yawa waya su min har su zuwa rijal zai warware musu a yanzu maganan da muka yi akwai wanda wallahi tallahi bai taba sani bai bai sani bai taba sani bai bai sani to ko abin da na faɗa na baban su Ibrahim ai yawancin ku ba wanda ya sani a su suka fi yawa ma ai su suka fi yawa wanda ba ya sun ba kama kaga yau an sani kuma an san meye hikiman hakan wanda da kuma baka sani ba kuma a garin nan akai kuma ga asibiti akai kuma ga ga ciwo ga waraka an yi sata an dawo da kayan ba dan Allah ba an fahimta to haka abubuwan yake wai shi na asudur rijal da wannan zaka dauka ka to in haka ne me yasa mun yi magana da fama na ce na shiga gidansu ne sai na ga ya ɓoɓɓoye hotuna irin wani biya sun kasa ya ɓoye sai na ce a chairman ne su na ce kaga wallahi gashi kayi izala amma kai kuma mutumin kirki ne a izala sai ce haka ne na ce kuma kaga wallahi babanka ba ɗan izala ba ne ya ce waye gaya maka na ce wallahi babanka za ki rufe yace waye gaya maka na ce wallahi tallahi baban ka zakiru ne saboda ɗabi'ar ka bai nuna kai jini izala ba ne sai na je ina lallekawa sai ya ce ga baba ne mace wannan baban ka ne sai mace wallahi zakiru ne ta to mana ya kai ka sani
ya sauko
sai na ce ka kawar da haka ne wannan saboda kar mala'ikun rama su ki shigowa ko ya ce eh na ji ta sa ai wata yana ɗakin da ka juya shi haka ka rufe sai mala'ikun ba za su gani ba ya ce kuma fa haka ne kaga shi a karatun malaman sun ɗau sun ce ya ta- ya cire ya kai da mala'ikun rama su yi ba amma ya ɓoye a cikin ɗakin to na karatu karatu babu ta ma kuma sai eh, su wanda suka bada fatawan sun gane karatu ne a haka mun yi da annabi Ibrahim dan Bauchi sai kuma haidi katin shiga masallaci in aka zo shiga masallaci sai malamin ya tsaya a waje ya ce a cire a sa a zo sai me yasa ya ce gunki ne sai Ibrahim ya zo ya same ni na ce ka zo ne ya ce kana ina na ce na gidan dabo ya ce dan Allah zan zo na zo shi kaga wani shege malam ya da ne mun zo ce ku ka sa shi na ce to aiki ya ce wai aiki kaɗin su na aiki na zakarar bakin kuka zo mai fala ya ce a ce ya sa a je na ce ya gaskiya ne a cire a gurin da Allah zai gani a kai shi gurin da Allah ba zai gani ba kaga fa haka ne zan ci uban mutumin nan ba to malam an cire shi a nan an sa a ju kuma an shiga masallaci kuma tsayawa yake a bakin kofar masallacin fa a kamsa Eh, tsayawa yake a bakin kofar masallacin sai na ce masa to bari in baka wani karatu na biyu hoto wannan wanda suke magana ba haramun ba ne amma rashin fahimta ne ba su yi karatun sosai ba ne kaga drawing ya fi shi haɗari sai na ce wazo biya ka je ka cire wazo biya ka zo in kun shiga masallacin ana sallama ka ciro wazo biya ka bashi ka ce akar maka lahu ga wannan za ka je ya sa maka ad- sai ya maka addu'a to drawing din ya fi haɗari a cikin addinin musulunci alladina yubahuna halqan lahi masu kwaikwayon halittan Allah kaga drawing kwaikwayo ne amma hoto ba kwaikwayo bane inuwanka ne aka rike aka wanki babu abin da aka ƙara babu abin da aka rage saboda haka ba gunki bane sai ce ka gani ko to mutumin nan fa zai ba sallah masallacin nan so irin fahimtar karatun kenan duk wanda ya zo da karatun sai ka ga shi bai kai level ɗin karatun ba amma ya nuna ya kai har ya wuce sai kuma ya zo gaban malamai ya zo ya dinga hauka ta ya zai yiwu haka in mu yaran aka yi a gaban mu manyan mu sai su kawo da kai sai su ganka yaro ne amma mu duk wanda ya mana iskanci ba za mu bar shi ba sai mu nuna masa ba hakan ba ne ga yadda abin yake in ya so ya kawo da dukkan dalailunsa da barahi ba zai yiwu ba to haka abubuwan suke gudana duk irin wannan suna ba da abu ɗaya ne kuma a majalisi ɗaya ne bi ibaratin wahida wa isharatin hasana ibara ɗaya ishara mai kyau wa ya ƙazi nuna bil ajali al- bil uji bil aja- ajali yana hukuntawa sai ka gane waɗansu abubuwan da- abun mamaki ya da ka je ka wahalar da kanka ya ka kalli kaza ya ka kafirtar da kaza ko ka sa mutane kai ta jifan mutane rajaman bilgaibi saboda baka sani ba kuma ka ɗauki zafi a gurin ya ta kallon min ibaratin nashi jariyatan bainahum mutum yana magana da ah, ibara na mutane wanda yake gudana tsakanin su wa wa bayyana lahum bi lisanihim ya ya bayyana musu da harshen sa fa yafhamu anhu alim wal ummi a wannan lokacin in ka san ilimin za ka bayyana wa mutum malami ka fahimtar da shi wanda bai iya rubutu da karatu ba shi ma ka fahimtar da shi wal fadin wal gabi da mai kwakwalwa da wawa wai bayyana lahum maratibud dini sai ka bayyana masa martaban addini fa ga yadda yake fara daga gun da kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annasu halaka illa al'alimuna mutane sun halaka malamai ne kawai ba su halaka ba sai manzo Allah ya ce wal alimuna halaka illa al'amiluna malaman ma sun halaka wanda ba su halaka ba sai masu aiki da ilimin sai manzo Allah ya sake cewa wal amiluna halaka illa al-mukhlisuna masu aikin su ma sun halaka sai wanda suka yi aiki da ikhlasi sai ce wal mukhlisuna ala khatarin azimi wanda suke wannan kujeran suna kan hadari mai girma wal mukhlisuna ala khatarin azimi su kansu to kaga ai maratibud din ne to sai ka zo ka yi dukan bugun kawai 'ya'yan mangoro ko kowa da kowa kai kana neman ka samu wanda ya nuna kawai sai ka kaɗo su gaba ɗaya da wanda ya nuna da wanda kawai su faɗo kai dai buƙatar ka wanda ya nuna kuma ka yi asarori to haka abubuwan yake faruwa haka abubuwan yake faruwa wa makamatul yaqini a bambanta wa mutane makami ne yaqini makami yaqini akwai ilmul yaqini akwai haƙƙul yaƙini ilimin yaƙini haƙƙul yaƙini ainul yaƙini yanzu wuta duk muna jin labarin tana kuna wanda bata kona shi ba ko ba ka bane ya yi daidai da wanda gobara ta kama ya fito a guje wancan ya ji labari to ya yi daidai da wanda ta gasa shi gashin tsire mubasharatan wa zai ba da labarin kuna kaga ilmul yaqini ka san wuta na kuna haqqul yaqini ku ka shiga ka fita da gyar ayi za ayi sa a riganka ta roba ce haka na muka lawo to a kai label din da ba ka mubasharatan ka fada cikin wutar ai ba ɗaya bane to shi ma maratib ne guda uku kowane abu yana tafiya akan kujeransa ne inda gaskiya da imani ilimi haka ya kamata ya ba wa mutane ba mutum kowane abu kawai ya ba da hukuncinsa ba wa yurihim a tariƙatul muwasilati ilaiha a nuna maka hanyar da za ka sadu zuwa gare ta wal muqaddamatu da abin da za a gabatar al muntajatu laha wanda za ta fito maka da natija yubayinu ha maqalan za ka bayyana wa mutane a harshe waye busu ha fi qulubi halan sai ka sa ta kuma a cikin zukatan mutane lokacin da za su gane ka faɗa a harshe to mutane su gane shi kuma a cikin zuciya fai bayyana taubati to daga nan ne mutum zai gane eh to ba gaskiya ashe mun buga wa kaifiyatuha a bayyana maka tuba a faɗa maka ya tuba take tuba daban istighfari daban ba ɗaya bane in ka ce astaghfirullah a wajen Allah kana magana Allah ka suturta ni ne amma a sunan shi a dunkule sunan shi tuba amma ba tuba bane shi tuba duk abin da ka san sabon Allah ne in ka ce ka tuba to karka koma kansa har abada amma istighfari ba haka bane shine Hausa sai suka dauka tuban mage in ka ce ka tuba ka dawo kan abu to istighfari kuma ba tuba ka dawo kan abu bane Allah ka ce kar in yi ƙarya nayi to Allah ka suturta ni shine astaghfirullah shine dalilin man asarra man istaghfara ولو عاد في كل يوم سبعين مرة in ka zo aka ce mutum ya dan kurɗi giya sai ce astaghfirullah an jima ma zai sake kurba to ya sake cewa astaghfirullah in ya sake kurba ya sake cewa astaghfirullah wannan an yadda mu ka ce a ai karka tuba su kawai sai ranar kai niyan tuba in mutuwa ta riske shi fa Allah na sha abin da ka hana ni to amma ubangiji ba zan iya ba na saba maka ne ina neman ka suturta ne shine istighfari tuba kuwa ka ce ka bari ne bil kulliyat yasa a tuban ma a ka'ida ba a yadda maka ka tuba lokaci ɗaya ba sai ka kai level ɗin da za ka iya eh sai ka kai level ɗin da za ka iya domin level ɗin da ba za ka iya ba ka faɗa to ka yi ƙarya ka yi ƙarya amma in istighfari ba ƙarya ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza azanaba al-abd idan bawa yayi zunubi fa alima allaysa lahu rabban gairi sai san ba shi da wani ubangiji sai ni sai ya nemi sai ya nemi gafara na sai Allah ce gafarta lahu zan gafarta masa idan ya sake maimaitawa sai tuna ba shi da mafaka sai ni in ya sake cewa in yi masa zan yi masa to wannan babu istighfari ne amma shi kansa Allah yana kiran shi da tuba ne amma istighfari ne saboda shi kuma at-ta'ibu min zambin kama la zamba lahu in ka tuba ka ce ka bar kaza to ba ka da kaza din shi kuma wancan watbi'u sayyi'atal hasanata ne tabuha idan kai kuskure sai ka ce astaghfirullah sai a shafe in ka sake yin kuskure sai ka ce astaghfirullah sai a shafe in ka sake yin kuskure sai ka ce astaghfirullah sai a shafe shi kuma yana daidai da fararen kayan da ke jikinka an watsa an watsa kwalta misali to idan aka wanke kwalta din ba zai fita gaba ɗaya ba zai nuna alaman ya bar wani abu amma an wanke to shi ne istighfari watakila an gane yana da ma'anoni daban-daban kowanne Allah ka taimake mu eh wa ma yusalu ilaiha ya za ka yi kai kai shine kamar yanzu wanda muka faɗa wa zuhudu akwai gudun duniya wa sababu da sababin gudun duniya me me gudun duniya me sababin sa shi gudun duniya ba wai karkaci naman kaza ba a karkaci abu mai daɗi a'a ba haka ake nufi ba karkaci haram shi ake nufi da gudun duniya karkasa kayan da yake haramu shine gudun duniya amma Allah bai haramta maka cin ma a halallahu laka min tayyibacin ba ba haramta maka ba an gane ko yawa ka san su mutane da suka dauka shi yasa su fancin Shehu Ibrahim yake cewa alayhi salatu lillahi summa salamu salatu taqini hayatat takashuf alai ai a zamanin Shehu Ibrahim ne aka san wali yana ado shi yasa ya nuna wa mutane ado su gane ba talauci ba ne a sanin halal ka yi da halal Allah ya halatta maka ko kuma za ka auri mata a ce ai ta almajirai ce ya ganta shagirabbiya eh ta malamai yana fi gani ta malamai ba halin ka auro mai kyau eh daga ka zo a ce kana malami dan rashin hankali za ka auro mata mai kyau to a masu kuɗi ma ya yi kokari su fitar da ita ba ta dace da kai ba duk azamin shehu ibrahim ne duk aka toshe wannan da baki ɗaya duk azamin shi ne shehu ibrahim shehu shehu man tijjani yake cewa mene a cikin news kiddin diyar a'a gashi na ne abayatin ya wannan cikin ne ruwa kudinsa ya ya kawo ya nunnuna mutane ga yadda abubuwan suke to zuhudu jin tsoron Allah karkace haram karkashe haram karkasa tufa haram shikenan duk abin da ka yi kudu min rizqin lahi ka ci in ya ka in kana halalan kawai wa shukuru ka san godiya wa sabaru ka san hakuri wa kaifiyati ma da kaifiyarsu warida ka san yarda da Allah wal muhabbata ka san so wa kaifiyatu ma su ma ka san kaifiyar da ake wa tarku tadbiri da barin juyawa baya cikin lamari duk abin da ka juya masa baya wal ikhtiyari da zaji ma Allah ta'ala Allah wa hadani wa innan al akhirani na karshe at tadbir wal ikhtiyari umdatu kalamihi shine umdan da shehu ya dauki maganarsa lattadir wal ikhtiyari shau jani baya cewa ni ba zan sha wannan ba sai wannan a'a Allah ka yarda abin da zan sha shi kake son in sha Allah ka yarda in maganan da zan yi kai kake so in yi Allah ka yarda kuɗin da zan rike kai kake so in rike Allah ka yarda wanda zan yi mu'amala da shi kai ka zaɓan mu haka saboda ka shiga cikin yardan Allah karka ce da na sani da ban yi ba a'a wannan a sufanci faduwa ne Eh, shine laula laula kaza la la fa'altu kaza duk wannan a sufanci ba a so eh sai dai ka tafi akan haka an gane wa madaru maranihi nan ne majuyan manufansa wa yabrhan ala zalika yana kafa dalili bi ma la yajhalu ahadan in ya tashi ya gaya maka wa'annan makaman kaf gaba daya komin jahilcin ka sai ka gane wa yubayyinu mawqi'a zalika zai bayyana mawqi'insa bima ya'lamuhu da abin da ya sani kullu ahadin ko da hatta ya alamu kullu zalika ilman kowa ya san wannan ilimi wa yasulu zawqan ya isa a zauki wa faman da fahimta wa yubashirul qalba zai dace da zuciya yaqinan wa hazman da yaqini da himma alhamdulillah karatun mu na tsaya nan din zalika didanu Allah kara mana son manzo Allah Allah ya kara mana son manzo Allah shi da shi Ibrahim ai a shekara kan harawa ɗaya da minti ashirin to mun yi kara inda je na ranar juma'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik ala khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wala hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadar mitar lazim صلاة تملأ الأجل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد في عدد ما كان آخرين عهد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة